الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد uwa masu kallonmu da sauraronmu a cikin wannan gida na talabijin da rediyo na bonfere mai albarka a wannan babban birni na yamai cikin jamhuriyar niger mune muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa masu kallonmu da saurare a yau muna 18 ga watan jima'a al-akhirah shekara ta 1443 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wanda ya daidai da 21 ga watan 1 shekara ta 2022 miladiya a yau muna ranar juma'a wato wanda an muka saba kowace ranar juma'a irin wannan lokaci karfe 9 na safe zuwa karfe 10 mu haɗu tare da babban malaminmu a sheik abdulmalik don tattaunawa a cikin masail na da ya shafi abin da ya shafi addininmu da rayuwarmu malam ya saba yana ɗauko mana mustalahat daban-daban don ya tattauna a cikinsu to a satuttuka da suka gabata malam ya ɗauko mana mustalah na ta'fir wa ta'assur a yau bi iznillahi ta'ala shine za mu ci gaba da wannan maudu'i wannan shine zama na uku a cikin wannan maudu'i na at-ta'thir wa ta'assub muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya wa malam jagoranci ba mu sani ba malam yana iya kammala wannan maudu'i a yau saboda abin ne da yawa gaskiya mutuwa ta shiga kasuwa idan malam ya samu dama ya yi talhisin wannan maudu'in duk da dai dama abubuwan larkasawa ake amma za ga an so a yi maudu'i a yi shi zama ɗaya sai kuma ya ɗauki zama da yawa ya ɗauki lokaci mai tsayi to ba da in komai ba ne saboda a dai duka a wayar da mu cikin abin da ya shafi addininmu da rayuwarmu muna fatan Allah subhanahu wataala ya wa malam jagoranci cikin duk abin da zai faɗa ya taimake shi kuma ya ba mu ikon sauraron abin da yake shi ne na daidai da ɗauka da amfani da shi muna wa malam wato gabatar da malam ya fara wannan maudu'in bismillah malam an manta ba a faɗi abin nan ba date mun faɗi an faɗi da kwanan wata ya mun faɗa sha takwas ga watan jima'a al'akhira mun faɗa ok to shi kuma wancan 21 ga watan ɗaya to madalla tana yiwa ban ji ba ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yaɗa labarai ta Bonferai muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci, sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu ikon haɗuwa da ku a duk ran Juma'a karfe tara na safe zuwa karfe goma idan ba lokacin hutu ba ne. Muna gabatar da wato darasi ga kawunan mu kamar yadda Malam Sheikh Malam Sani ya yi bayani. to kamar yadda muka sani mun tattauna akan wani maudu'i sati biyu da suka gabata maudu'i na at-ta'thir wa ta'athur at-ta'thir wa ta'athur in an ce at-ta'thir wa ta'athur kamar yadda muka yi bayani duka yan uwar suke bibiyar mu a cikin wannan darasi sun ji yadda maudu'in wato yake gabata don haka a yau da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan inda wato muka tsaya abu na farko cikin maudu'inmu na at-ta'thir wa ta'athur mun tattauna akan mas'aloli guda shidda al-as'ilatu sitta sai lokaci muna halin sa a karkashin wato kalimata at-ta'lil limadha kina a yau za mu karasa ragowar shi wannan limadha din ko ba haka ba kina yadda maudu'in mu zai kasance bayani kan kalimata at-ta'thir a gurguje mu karasa ragowar kalimata at-ta'lil sannan sai mu shiga cikin wato الروابط الأربعة سننكما وعلاقتها بالتأثير والتأثر سيكما الميمات الأربعة وعلاقتها بالتأثير والتأثر سي واتو النقاط الثلاثة في التقويم وعلاقتها بالتأثير والتأثر سي الاستعمار وعلاقته بالتأثير والتأثر مما يتعلق بالتخصصات والشرائح المجتمع المختلف الشرائح المجتمع المختلفة تو إن شاء الله تعالى wannan shi dai ne yadda mun ka faɗa ba musa abin da hali zai bayarwa ba to idan muka zo malam kalma ta at-ta'thir wa at-ta'athur mun ce ta samo asali ne daga asara ya'thiru idza naqala al-khabara shine in an ce asara ya'thiru ya ruwaito abu to daga nan an ka samo al-athar shine al-baqiyya ragowa ko sauran abu ko ba haka ba to daga nan mun ka samu kuma at-ta'thir wanda fi'ili ne wanda an yi masa mi zamu ce kamar shadda an ka ce athara kenan yayi tasiri kamar yadda malam Bahaushe ke cewa tasiri an gane ko yayi tasiri ta'athara kuma ya tasirantu domin tafa'ala yana nuna tasirantuwa abu da zatin sa kenan cikin kansa shi yasa ake cewa tafakkara wato ma'ana takallafa shay'a ya aikata abu to at-ta'thir kenan daga athara yu'athiru ta'thiran shi ko at-ta'athur ta'athara yata'atharu ko ba haka ba ta'athuran wannan shine asalin wannan kalma din to idan muka duba da english da faransanci mun yi bayanin sa game da waɗanda suke sauraren mu ta suka saurari karatukan da suka gabata shine ya anka ce wato athara influencer da faransanci influencer sur quelque chose an gane ko influencer sur quelque chose ou bien sur quelqu'un shi kuma da english ana iya cewa to influence on something ko kuma influence by something shi tasiri ga wani abu shine on ko sur kai ka tasirantu shine by something ko kuma par quelque chose ko par quelqu'un to wannan shine dai a gurguje ga waɗanda suke bibiyar mu kuma saboda amfanin faɗar kalimar yana da amfani saboda masu bincike idan muka zo ga nukta da ta yi muna saura wato limaza don mi shi ake kira at-ta'lil because parce que to wannan because ke yana da alaka da at-ta'thir wa at-ta'athur mun dan tabo bayanin sa sai lokaci ya muna halin sa dan haka a yau akan sa zamu dora idan muka ce at-ta'thir wa at-ta'athur alaqatuhu bit-ta'lil limadha shi at-ta'lil abu ne wanda yana bada sababi ko dalili na afkuwar abu ko dalilin da yasa akai abu ko dalilin da yasa akwai abu ko dalilin da yasa babu abu mun fahimci wannan to wanda kuma ilimi ne wanda cikin alkur'ani mun ba da bayanin cewa ana iya fitar da maudu'ai dubbai da dama a karkashin sa idan na ce dubbai ya kamata in ba da misali saboda abu ne wanda yana ɗaukar hankali idan muka duba alkur'ani yana da kalima wato dubu saba'in da bakwai da ɗari hudu da talatin da tara kamar yadda malaman lissafi suke nunawa kalimomi na alkur'ani ba tare da sai mun hankalta ma wato misali jumloli na alkur'ani ba misali su ba daban suke tunda jumla za a haɗa ne kalima biyu ko uku su ba da abin nan sannan kuma idan muka duba misali bayan wannan harufa abin da ake kira huruful ma'ani su guda 105 ne cikin yaren larabci to zaka duba malamai suna yin bayanin waɗanda suka zo cikin alkur'ani kama al-itqan fi ulumil qur'an na imam suyuti ya fitar da su kuma wani malami ya yi bincike akan huruful ma'ani guda 105 waɗanda suka zo cikin alkur'ani da waɗanda ma ba su zo cikin alkur'ani ba da ma'anar da suke ɗauka ko wani harafi yana ɗauke da ma'ana ma'anarsa kuma tana ɗauke da ta'lil kina al akalla zaka samu wato maudu'i biyu karkashin kalma ɗaya ta'lili ya ake yin sa abu ne mai muhimmanci za a dibi kalima al-mushtaqa kalima wadda tana da ma'ana an cira tota daga wani abu shi yasa in kana tafsirin alqur'ani in ka samu kalima guda to ka je ka nemi mata al-mushtaqat kaga zahaba ya tafi misali to muna buƙatar zahibun wanda ya tafi muna buƙatar al-mazhab lokacin da aka tafi muna buƙatar al-mazhab wurin da aka tafi muna buƙatar al-mazhab a wurin da aka tafi lokacin da za a tafi kidan yana ɗaukar abubuwa daban-daban sannan al-mazhab yana ɗaukar tafiya to kaga ashe idan ka samu kalima ɗaya tana buƙatar waɗansu kalmomi da zaka ƙara bayanta to sai malamai suka kasa ta'lilu gida biyu akwai al-mushtaq akwai al-jamid e an ka ce al-mushtaq shine kalimar da aka ciro daga wani abu tana da ma'ana to wannan kalimar kana iya ciran mata da ta'lili zan ba da misali don mu gane yanzu alhamdulillahi rabbil alamin kalima ta alhamdu mun san an cira ta ne daga godiya lillahi ga Allah shi kuma kalima ta al-ilahu an gane ko an cira ta ne daga al-ma'luhu wanda ake bauta ma an gane ko sannan rabbu yana nufin alkhaliku almaliku almudabbir wanda ya halitta ya mallaki komai kuma ke tafiyar da komai al'alamin tana nufin wato talikai gaba daya to kowanne daga cikin wannan kalima ana iya ɗaukan masa ishtiqaqi kuma da ta'lil alhamdu godiya dan mi zamu gode ma Allah subhanahu wata'ala ko shin ana gode ma Allah kuma ana gode ma bayansa me yasa zamu gode ma Allah me yasa zamu gode ma bayansa lillahi ga Allah mun ce almalu abin bauta ko ba haka ba dan mi mi dalilai ne suke nuna cewa Allah ya cancanta a bauta masa rabbu Allah shine ubangiji waɗanne dalilai na suke nuna Allah shine rabbu al'alamina an gane ko talikai waɗansu malamai suka ce asulu ishtiqaqihi min al'alama daga alama na li'annal makhluqat wato alamatun ala mujidiha domin duk abin da ka gani wanda Allah ya halitta ya nuna akwai Allah don abin ba shi kansa ba kaga kenan kowace halitta ka dauka kafin ka bada dalilan da suka nuna Allah yi ta maudu'i ne ka dauka tunda halittun Allah suna da yawa shi yasa wannan ta'alilin zai baka dubban maudu'ai dubban maudu'ai to sai malamai suka ce shi at-ta'lilikin nan ana yin sa daga al-jamid da al-mushtaq shi al-jamid kalima ce wata ba a ciro ta ga wani abu ba shine suka kira galibi mafhumul laqab in ya zamanto alami na ko kuwa ya zamanto ba daga wani abu aka cira to shi ba to shi wannan ba a iya ta'alilin sa kai tsaye sai dai in an samu abin da zai taimaka ta ma'ana wanda za a yi istiqaqi misali kadiba cin adwa'ul bayan fi idahi alquran bil quran na sheikh al-allama alquran muhammad al-amin shanqiti da kuma al-iklil fi istinbat at-tanzil na imam suyuti a wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala wato fi buyut fi buyutin adina Allah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijal an gane ko to idan muka ce rijalun sai wadansu malamai suka ce wannan yake nuna cewa mata ba za su je wajen mi ba wajen sallar juma'a ba ta zan wajibi akan su ba to ina suka samu wannan sai suka ce Allah ya ce rijalun to ita kalima ta rijalun jam'i ne na ar-rajulu duk da suke wasu ce ana icewa rajula an gane ku ko rajliyu kadiba cikin jami'ul bayan da imam al-tabari kenan rijalun kalima ce wadda take jamida kuma mafhumul laqabi ne domin zati ne an ka kalla shi kuma mafhumul laqabi galibi ba a amfani da shi sai an samu dalili kaga sai an ka ce muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad manzan Allah ne kalima ce alam to alam kuma kenan idan za za mu yi aiki da mafhumul mukhalafa sai mu ce to wanda ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ba manzo bane kaga wannan zai kai mu ga kafirci a'a amma idan shi rijalun kalima ce wanda yake jamida amma namiji laysa bi awra shi ba al'aura bane kenan zuwan sa masallaci ba ɗaya ke da zomi ba mace shi yasa ita mace ba a wajabta mata zuwa mi ba zuwa musalla masallaci kenan kaga ashe hadda jamid idza uwila bi mushtaqin wa kana salihan litalili yu'allal ina fata an fahimce ni to wannan shi ne abin da malamai suka faɗa game da kalma ta at-ta'lil to shi at-ta'lil kin nan akwai nagari akwai wanda ba nagari ba shi yasa idan zamu gane shi shi ta'lili ana fahimta nagari wanda shari'a ta yadda da shi to abu na biyu kuma karkashin kowane ta'alili za a fahimci abubuwa da dama misali Allah subhanahu wa ta'ala ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan sai ce mi litaskunu ilaiha yana daga cikin dalilan da ke nuna akwai Allah Allah ya halitta muku daga kawunan ku matan ku sai ya faɗi daga cikin dalilai litaskunu ilaiha dan ku samu natsuwa izuwa ga waɗannan matan naku to anan matsala biyu muke da ita za mu iya fitar da ta'alili mai yawa ƙarƙashin wannan duk abin da yake alkhairi ne ba wai don saboda natsuwa ɗai zuwa matakka ba a'a da kuma don saboda ka sadu zuwa gare ta uhilla lakum lailatu siyamin rafathu ila nisaikum sannan kuma don saboda ta suturta ka ta tufa maka asiri an gane ko Allah ya ce hun- hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna ku eh, sutura ne ga mata mata sutura ne gare ku zaka bata kariya daga rashin zina zaka bata kariya ta fuskar ka dauki nauyinta ba sai asirin ta ya turu ba sannan za ta baka asiri radda kake da shi eh, radda baka da shi ta zama ta suturta ka to kaga zina ce ashe mace kawa ce ga mijinta to kaga ashe zamu fahimta ta'lilat da dama karkashin wannan to kuma akwai al-mafhumul mukhalafa Allah ce litaskunu ilaiha don ku samu nutsuwa izuwa gare su to ashe Allah bai halicci mace ba dan ta firgita mijinta ko dan ta tayar ma mijinta da hankali ko ko dan ta yi fito na fito da shi a samu fitina a ce namiji da mace duka ɗaya ne ba dan haka Allah ya halicci mata ba domin an halicce ta ne daga gare shi don ta taimaka mai ba dan saboda ta ruguza shi ba to shi yasa tura suka yi ta kokari su ce namiji da mace ɗaya ne duk abin namiji yake iya yi mace za ta iya yi har a je a lalace yanzu misali kaga kasashen tura da ake cewa duk abin da namiji yake iya yi mace tana iya yin sa yanzu kaga a turai akwai mata waɗanda ake kai cikin hotel waɗanda suke eh, masu aikin karuwanci ko dadiro ko ba haka ba to yanzu ya kai turai har da maza ma akwai masu aikin dadiro kattan otal katta majiya karhi na kaddara waɗanda otal ga ciyar da su wanda za akwai akwai catalog ya an ce catalog misali za ka iske eh, idan mace ta zo ba ta da miji ko tana da buƙatar miji in ta yi balaguro a turai sai a kawo mata eh, abin da kundi na hoton maza ta dibi wanda take so in dan afirka in dan cana in dan ina sai a bata da shekarunsa da komai sai a yi masa waya a ce wata tana da buƙata ya je biya mata buƙatar ta kaga wannan duk sharrin da turawa suke haddasawa kenan a duniya to yanzu kuma mace idan ta zama to yanzu da yake sun halatta namiji aure namiji mace ta aure mace idan namiji ne sauka a hotel baya bukatar mace kato shi ka bukata kuma sai aka mai kato idan mace yar ma digo ce tana bukatar mace sai aka mata mace don saboda ta ma digo da ita wannan duk turawa sun kai irin wannan matsayi ina masu cewa ai koyi da turawa kai kana irin yanzu irin wangashin faru a gidanka Allah ya kyauta to ala ayyati hal dai mallan shine at-ta'lil to at-ta'lil idan muka kasa shi zai kasu gida biyu kaso na farko muka ce at-ta'lil mai kyau shi at-ta'lil wato al- as-salih an gane ko shine wanda ake yi wato alal al- al-af'al was-sifat an gane ko wal af'al as-saliha lil i'tilal amma ba a yin shi akan zawat misali in mun kace at-ta'lil qur'ani mun ci ya kawo dubbai tunda dirasa ce mawdu'iyya za a iya ta ad-dirasa al-adadiyya wa dirasa al-mawdu'iyya akan al-qur'ani za a fitar da mawdu'i fiye da dubu nawa na fata an fahimci tunda mun ce qur'ani yana da kal- kalima 77,439 ko wacce ana iya mata dirasa al-adadiyya sannan ko wacce ana iya mata dirasa al-mawdu'iyya kenan daga nan zaka iya samun mawdu'i kusan fiye da dubu nawa an gane ko to amma anan at-ta'lif as-salih shine mun kace ana yin shi akan al-af'al ko kuma as-sifat an gane ko yanzu idan za a ta'alili mai kyau a duniya za a yi mu ta'alili ne akan aikin da mutun yayi ko sifan mutun shi yasa al-qur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da malamai waɗanda suka san abin da suke yi suke yin aiki nagari kullun za su yi ta'alili ne nagari akan sifan mutun ko kuma mi ko kuma aikinsa yanzu misali aya ta zakka da ta zo sai Allah subhanahu wataala ce innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan min Allah wallahu alimun hakim innamas sadaqatu kaga innama maf- wato mafhumul hasr uslubul hasr waɗanda sun kasance zakka lil fuqara'i talakawa to a nan wasfu na alfaƙir daga alfaƙira ne sun ce wato shi faƙiri wanda kamar gadon baya faƙira wato abinda talauci yana karya gadon baya ta zunnu an yi fa'ala biha faƙira to ashe kasancewa shi yana ɗauke da talauci shi ad dalilin da yasa Allah ta aimi a bashi wal masakin wannan sifa ce ke sifa ce wal masakin da miskinai me yasa Allah ce a basu saboda talaucin su akwai magana shin miskini ya fi fakiri talauci ko talauci fakiri ya fi a talauci amma zance mafi inganci fakiri ya fi miskini ina fata an fice duk da ke ba lokacin da za mu tsaya ne mu fayyace eh, waɗannan mas'alolin ba amma dalilin su suka ce Allah ya ce wa ammal amma safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr kaga su waɗannan masakin suna da jirgin ruwa da suke aiki Allah kira su kuma masakin za su samun abinci amma ba zai ishe su ba shi yasa za su shiga ciki shi ko fakiri tana yawa bai da ma abincin gobe na fata an fince ni to kaga dai illa da ta Allah ya ce a bashi suka ce miskini shi kuma daga sakana yaskunu ne shi ne abin da ya tsaya cak saboda harkokin talaka tsayawa suke yi ko ko sakana yaskunu shine abin da ya kwanta harkoki sun kwanta ko sakana yaskunu ya samu natsuwa saboda da yawan talakawa natsuwa gare su ba su cika rikici ba saboda sun san abin da zai biyo baya ko ba haka nan bane eh da yawan talaka da ka gani ba kananan yan iskan duniya bane kana fahimta ta abin da ka sa so ladabi duniya talauci na in sun ka samu kuɗi abin da za su yi Allah da ya san shi shi yasa ake cewa a'a wato eh, ma'ana eh, kamar yadda laraba suke da wani masar da ake cewa alfulus to nufus wato kuɗi suna canza ɗan adam ba gaskiya ba ne da kuɗi da mulki da ilmi da ƙarfi ba shi ke canza ɗan adam ba a'a ɗan adam yana da wasu ɗabi'o'i a ɓoye bai iya bayyana su saboda bai da mulki bai iya bayyana su saboda bai da kuɗi bai iya bayyana su saboda bai da ƙarfi to sai ya ɓoye su lokacin da ya samu kuɗi da mulki da abu- karfi sai ya bayyana waɗannan ɗabi'o'i ina fata an fahimce ni ma'ana ba su ne suke canza ɗan adam ba wato kamar da suke cewa ba kuɗi ne suke canza ɗan adam ba a'a ɗabi'o'in shi na waɗanda a ɓoye bai iya bayyana su ya samu kuɗi ya bayyana su ko ya samu mulki ya bayyana su wal masakin wal amilina alaiha da waɗanda suka yi aiki ko da masu hali ne su tunda sun tsaya an yi lissafi da su an fitar ina fata an fahimci ni ko da suna da hali ana basu shi yasa malamai suke cewa for example ko da mai kuɗi ne yazo aka yi aikin zakka da shi ya faɗi yadda za a yi aka yi rarraba tare da shi ai za a bashi aikin wahalarsa to shi yasa malamai suke cewa idan malami tare da shi aka yi aikin rabon zakka ana iya bashi koda mai hali ne in dai shi ya tsaye aka fitar da ita ya faɗi yadda ake yi kuma aka yi aiki tare da shi ina fata an fice ni wal mu'allafati qulubuhum da waɗanda ake son a jawo zukatansu talakawa ne eh, mutum ne an ga ya shiga addini ana tsoron ya bar addini a'a mutum ne ba musulmi ba amma an ga zuciyarsa yana kusantar musulmi mu- eh, mai mulki ne wanda shi idan ba a bashi zakka ba bai barin ayi wa'azi a yankin sa amma idan aka bashi zai bari ayi kaga wanda Allah ya ce a bashi wa eh, wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi da kuma bayi me yasa Allah ya ce a basu saboda suna bayi al mu'allafati qulubuhum li ta'lifi qulubihim shi yasa Allah ya ce a basu dan a jawo su wal gharimina da masu eh, abin nan Uh, wa fil riqabi wal gharimina da kuma al gharimin masu bashi me yasa Allah ya ce a basu saboda bashin da ake bin su wa fi sabilillahi da kuma fi sabilillahi dan daukar da kalmar Allah dan jihadi duk da yake yanzu ana tattaunawa shin fi sabilillahi ya halatta a bada kuɗaɗe kasashen da kamar su basu da talakawa misali su a bada kuɗi a gina masallaci ko a gina makarantu don a wasu kasashe eh, rabitatul alamul islami suna nan suna tattaunawa akan wannan mas'ala wadansu malamai sun ce fi sabilillahi jihadi ne kawai wadansu malamai sun bada fatawa fi sabilillahi ba wai sai eh, jihadi ba gina makarantu a wannan lokaci Sheikh Ibn Uthaymeen yana ganin cewa ba da nasibi na mujahidun ga masu da'awa ya halatta don saboda yanzu babu jihadi na wato bindiga ko mu ce na yaki a inda babu shi a yankin musulunci ina fata ana fahimta ta wa ibn sabil da kuma matafiyi me yasa Allah ce a bashi li'annahu ibn sabil li'annahu ala safar domin yana akan wato abin nan eh, akan eh, akan balaguro to kaga ashe ana iya fahimta sifa ta karkashi dubbai ne zaka fahimta duk inda Qur'ani ya kawo sifa sannan nan akwai wata mas'ala da adda muhimmanci ya kamata na faɗa shine cewa waɗanda guda takwas da aka kawo shin dole sai an basu ko ko ana iya ba ɗaya daga cikin su malamai sun yi sun yi bayani akan shi sannan yanzu akwai fiqhun nawazil wata doktora da aka rubuta a kasar Saudiya fiqhu nawazil zakat nawazil zakat shine zakat ta zamani wadansu abubuwa da can da babu su a yanzu an same su kamar zakatul ashum yanzu hannun jari da ake sayi a kamfani ya ake fitar mishi da zakka da kaza da kaza wannan kuma wani malami ne na manta sunansa da ya bincike akan sa Eh, ina da littafin amma ba zan samu damar yin bayani ba na dai dan ja hankalin yan uwa sannan kuma dole na misali waɗannan sai an raba daidai ko ana iya ba wani fiye da wani duk dai malamai sun yi bayani akan wannan mas'ala wallahu ta'ala eh, a'lam to qur'ani in ka ji ya kawo sifa yana nufin akwai dalili kamar allazi da allazina shi ma idan an faɗi aiki to shine aikin innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula waɗanda suka yi imani suka aiki nagari suna da gidan aljanna firdaus me yasa suke da gidan aljanna firdaus li'annahum amanu wa amilus salihati فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين أي تتلن ونن وتاغا كافرين ميسا أنك تتلن تغريسو لأنهم كافرون دوميسو كافرين kenan cikin qur'ani duk inda ka gani kalima kawai da ka ɗauko ta sai ka ga eh, maudu'i ya fito idan kana iya eh, fi- fitar da shi ina fata ana fahimta ta ala ayyati hal na dan bada misalai ne saboda yan uwa eh, su fahimci abu misali Allah ya turo manzanni me yasa Allah ya turo manzanni Allah ya turo mala'iku me yasa Allah ke turo mala'iku ko su kawo wahayi ko su tafiyar da waɗansu al'amurra ko su hallakar da wata al'umma gashi nan ta'alilat ne maudu'i ne dubban mas'aloli a karkashin sa wanda ɗaliban ilimi za su iya bincike kansa والله تعالى a'lam to dan haka dai at-ta'lil as-salih ko a dauki sifa ko a dauki mi ko a dauki aiki sifar da an ka faɗa ko aikin da aka yi ina fata ana fahimta ta wasariqu wasariqatu sai ce mi faqta'u aydiyahuma da barawo da barauniya ko baka ba a yanke hannayensu me yasa Allah ce a yanke hannayensu lisariqa li'annahum saraqu dan sun yi sata ina fata an fahimci ni azaniyatu wazani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda da mazinaci da mazinaciya da mazinaci kowanne daga cikin su ai musu bulala 100 me yasa Allah ce ai musu bulala saboda zinar da suka aikata ina fata an fahimci ni a nan sai mun yi hattara da mas'ala guda biyu mas'ala ta farko waɗansu da sun kai amfani da lugha sai suka yi ishtiqaqin sun kai istinbatin wata mas'ala wadda bata inganta ba sai mun yi hattara domin as-sariqu shine barawo as-sariqatu barawniya ba an ce allazi saraka ba kenan sai suka nuna cewa mutum ba a yanke hannunsa sai yayi sata so da yawa domin baka zama barawo sai kayi ni sai kayi sata mai yawa azzaniyatu wazzani sai suka ce mi sai suka ce nan sai wanda ya taba yin zina so ɗaya so biyu so uku domin zana ɗai ba a ce mishi zani domin makaryaci daban wanda ya karya daban mutum na iya yin karya amma ba makaryaci bane mutum na iya yin gaskiya amma ba mai gaskiya bane kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa cikin hadisi na Abu Huraira wanda yana cikin Sahih Bukhari sadaqaka wa huwa kadhub kaga yayi maka gaskiya amma shi makaryaci ne kaga gaskiyar sa dai ce amma ƙaryar sa mai yawa ce to kaga istinbatin mas'ala kace a'a sai wanda ya taba yi da yawa a'a galibi malamai sun kace abin da yasa Allah ya kawo suna saboda da wuya mutumin da ya zina ta farko Allah ya tona asirinsa da wuya mutumin da ya sata ta farko Allah ya tona asirinsa amma nan ya kawo waɗancan saboda ya nuna maka cewa wanda ya aikata ga hukuncinsa amma ba don saboda a'a ko da so na farko da Allah ya tona asirinsa wannan kuma sha'anin sa ne mun fahimci wannan sai mas'ala ta biyu cikin balaga ta alqur'ani balagatu taqdim wa ta'khir kafin mu shiga cikin mawdu'i ga dangane dan lokacin yana tafiya shine wajen sata sai Allah ya fara da namiji yace wasariqu wasariqatu amma wajen zina sai yace azaniyatu wazani to sai malamai suka ce meye hikimar sai suka ce wajen sata abin da aka fara da barawo saboda namiji shine ke da karfin yajin rai an gane ko shine ke da jur'a ma'ana yake da karfin zuciyar da zai iya yin sata kuma yayi banna har ya kashe har yayi lalata ma da matan gidan da ya sata ko abin da ya kama da haka amma kuma azaniyatu wazani saboda zina mace ita ce take da kaso 90 cikin 100 na jan hankalin ɗan namiji da jawo shi sai aka fara da ita kaji hikima ta alqur'ani balagatu taqdim wa ta'khir fil qur'an al-karim idan ka dauka bincike ne mai yawa shi ba ina fata ana fahimta ta ina tuna kissar wata wani abokin mu da muka karatu tare da shi to barayu suka ba sai na faɗi kasar ba barayu suka haura a gidansu to barayin da suka je suka yi operation suka yi aiki suka kare suka karbi abin da za su karba an gane ko to babban su yana nan an kare yanzu za a fita sai ya dubi wata yarinya wata yar matashiya budurwa sai ce wannan yar wace ce sai ita tsohuwar dai daga cikin matan gidan ta ce ya ta ce sai ce gaskiya ta burge ni inda zaki aura min ita sai ta ce to yau shi kai dana ai sai in aura maka sai ya dariya ya ce wallahi kariya kike tsohuwa ba ki aure da yar ga barawo ya ce wallahi bin daga dai kinka gani Allah ya kyauta to yanzu malam mun kare da at-ta'lil wato abin da at-ta'lil al tasirin ta'lili to sai at-ta'lil ghairu salih wanda at-ta'lil ala zawat an gane ko tasiri akan zati yanzu misali mun zamu ji qur'ana ya kawo qur'ani mai girma ya kawo fir'auna me yasa Allah kawo zancen fir'auna ba dan fir'auna ba ya fito daga kabila kaza ba dan fir'auna ya fito daga zamani kaza ba ba dan fir'auna ya fito daga yankin misra ba ina fata ana fahimta ta a'a fir'auna banna yayi shi yasa duk kotun duniya in ana son a samu adalci shine a kalli a kalli mi mutum ya aikata ko menene aikinsa amma ba wai a kalli launin mutum ba baki ne fari ne kabilar da ya fito kasar da ya fito ko ba haka ba familikin da ya fito dogo ne gajere ne wani zamani aka yi shi a wace kasa aka shi wannan dubbai da muhimmanci shi yasa in an ka zo lahira ba za a tambaye ka ba wani yare kake shi idan aka je lahira ba za a tambaye ka ba dogo ne kai kai gajeri idan aka je lahira ba za a tambaye ka wani fati kake ba idan aka je lahira ba za a tambaye ka ba kamar wani launi gare ka baki ne ko fari duk wannan bai da muhimmanci a wajen Allah subhanahu wataala ba za a tambaye ka a wani zamani aka yi ka ba a'a shin kai musulmi ne ko ba musulmi bane to kotu ta Allah kenan duk kotun duniya kuma yana so a samu adalci haka za a yi ina fata an fahimce ni ta ta'lil wannan ala zawat ba ta'lili ne mai kyau ba in kaga qur'ani ya kawo ta'lili akan zati akwai dalili da yace hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku iyayenku malamai sun kace nan ta an kawo hukunci ne ala zat amma yuradu bihi halun min ahwalihi hurrimat al hurrima alaikum nikahu ummahatikum domin ba ana nufin an haramta maka iyayenka baka da izinin kai magana da mamanka baka da izinin kaza da ita a'a ana nufin an haramta maka aurenta me yasa Allah ya haramta aure saboda Allah ya san illolin da ke karkashi sai ka fitar da su mun fahimci wannan ko kenan at-ta'lil na kwarai ko akan sifa ko akan wato aiki amma ta'lili mugu shine ta'lili akan zati wannan shine ta'lili mummuna a kyautata ma mutum saboda mutum ne nagari kada a kyautata ma mutum ma'ana koko a ji tsoron mutum saboda mutum ne ba nagari ba mun fahimci wannan da kyau ko wallahu ta'ala alam to malam sai mu shiga cikin nukutan mu ta biyu tunda mun kare da at-ta'lil sai mu shiga cikin ar-rawabitul arba'a ar-rawabit jam'i ne na rabita in an ce rabita kenan wato dukkan suna da ya zamanto mu'annas ne a larabci in da ya zamanto fa'ila ne to jam'in sa ana masa akan fawa'il an gane ko inda na mata ne kaga yanzu zahiba sai mu ce zawahib rabita sai mu ce rawabit an gane ko wato karisa sai mu ce kawaris ko da wato ba ba akil bane to amma malaman lugha sun yi sabani shin ma maza su ma ana musu jami'i akan wannan tunda namiji zahibun ake cewa to ana ce mai zahibuna sha ana cewa zawahib waɗansu suka ce ba za a ci ba waɗansu malaman lugha suka ce har maza ana iya gaya musu wannan ina fata an finci ni ana cewa kawadir kuma ana nufin maza ba mata ba kawadir ma'ana na gaba ƙwararru an gane ko a yaren larabci kadiba cikin tasfihatun lughawiya na Sheikh Abdul Latif Shuwairif na kasar wato Libya ya fitar da wannan matsala din da sauran littattafai da alqararatun nahwiyya wa tasrifiyya na Khalid Al-Usaimi shi ma ina ganin ya kawo wannan matsala din mutum sai ya duba ciki to ar-rawabit ana nufin jam'in na ar-rabita layliyan abin da ke hada wani abu linkin da english link shine abin da ya hada to ababen da ke hada alaka da alaka tsakanin dan adam su ake kira ar-rawabit al-arba'a na farko akwai addam ko annasab ko alqabila ko al-usra shine jini in an ce jini ta fuskar haihuwa ko kuma family ko da ba a haife ka mutum baka fito daga shi ba kana da alaka da shi ko kuma ta fuskar kabila ina fata ana fahimta ta to wannan shine addam na biyu shine al-ard ko at-turab ko al-iqlim ko ad-dawla ko an-nahiya ko al-alam abin da yake hada da adam da adam ta fuskar kasa misali kusanta ta kusa ko ta nesa misali unguwa ko kuma gari ko kuma jaha ko kuma kasa ko kuma nahiya kamar da ake cewa nahiyar Afirka ko kuma duniyar da kuke samanta domin mutanen da ke raye abin da ya haɗa su suna bisa doron ƙasa shi yasa RFI gidan rediyon Faransa suna da wani abin da suke yi barnabaj da ake kira 7 miliyar de voisin ma'ana mutum miliyan mutum biliyan bakwai da suke raye bisa doron ƙasa kamar suna makwataka da juna ne domin matacce shi ba mu makwataka tsakanin shi da mai rayuwa na uku kuma sai al'aqida abin da mutane suka yi imani da shi misali waɗanda suka yi imani da addinin musulunci ne ya haɗa su addinin musulunci waɗanda suka yi imani da kiristanci ne ya haɗa su kiristanci waɗanda suka yi imani da yahudanci ne ya haɗa su yahudanci waɗanda suka yi imani da addinin buda ne ya haɗa su budanci waɗanda suka yi imani da addinin confuciusiya ne ya haɗa su confuciusanci kuma aƙida ta rayuwa ba wai dole sai ta addini ba akwai aƙida ta wasu abubuwa waɗanda a ƙarƙashin addini misali zaka iske aƙida ta kwaminisanci ina fata an fahimci ni akwai aƙida ta 'yan socialist 'yan abin nan socialist sannan kuma akwai aƙida ta 'yan capitalism an gane ko aƙida ce ta tattalin arziki zaka iske wani lokaci musulmi zai iya ruduwa ya dauki irin wannan aƙidodin duk da ke ba za a kafirtar da shi ba amma ya karkata zuwa ga wannan aƙida ina fata ana fahimta ta to kaga dai a takaicen takaitawa aƙida tana hada mutane ko aƙida ta mu ce abin nan ta party fati ya riga ya haɗa mutane to waɗanda su ne arrawabit al'arba'a ko kuma aqida ta almaslaha entiri an gane ko wata maslaha ta haɗa ka da kai da wani sai ku ɗauki aqida ɗaya na fata an fahimce ni maslaha tana zama tuwa mu'akkata wadda yake daga wani lokaci ne sati ɗaya ko sati biyu ko maslaha wadda take wato da'ima maslaha wadda ta doge ma'ana ba ta da lokacin da za a tsayawa yanzu kaga kamar kasashen turai AU Union European mi ya hada su maslaha ta kasuwanci United Nation mi ya hada su gwamnati ta hada su kuma a bunƙasa waɗannan wannan yankunan ina fata an fice ni to haka dai zaka iske akwai maslaha wadda take iya hadawa to waɗannan su ne abubuwa guda hudu akar makalla da suke hada mutane alaka to anan waɗanda abubuwa suna da tasiri suna da tasiri mu a musulunci tasirin mu Allah ya nuna muna wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan ku yi taimakon juna 'alal birri wat taqwa akan aiki na alkhairi da tsoron Allah wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan kar ku taimaki juna wajen wato al-ism abinda zai sa a samu zunubi wal 'udwan da kuma ta'addanci wannan kenan to yanzu anan waɗansu suna takaita wannan akan musulmi kawai tunda aya ta fara ne ya ayyuhal ladina amanu la tuhillu sha'air Allah wala ash-shahr al-haram wala al-hadiy wala al-qara'id wala amin al-bayt al-haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idha halaltum fastadu wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum 'an al-masjid al-haram an ta'tadu wa ta'awanu 'ala al-birri wat taqwa wasuna ita wannan ta shafi masu imani ne a'a nan waɗansu malamai suna ganin ko dai an umurci ta'awanu ku yi mu'amala to ai ba sai tsakanin musulmi da musulmi akwai ba a akwai mu'amala ko mu ce musulmi kadai aka umurta amma kuma mu'amala tana buƙatar tastalzimul akharin ko kuma ce a nan wa ta'awanu hadda kafirai da musulmi in dai aiki na da'a ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa akwai wani hilf da anka kira hilfu zil fudul da aka yi kafin ma a mayar da shi annabi kafin a turo shi matsayin annabi an yi sulhu an tattauna akan wasu abubuwa masu kyau nagari waɗanda suka yi al'umma gaba yace law du'itu bihi fil islam la ajabtu da cikin musulunci za a kire ni kafirai su kire da akan wannan da san zo saboda mi saboda abu ne wanda babu saba ma Allah a ciki kenan sai zamanto wa ta'awanu wannan wawul jam'i ta shafi maza ta shafi mata ta shafi musulmi da kafiri in dai aiki na alkhairi ne za a yi babu wata banna daga ƙasa an gane ku to ya kamata ka karba wallahu ta'ala alam wannan shine abin da zamu kawo to kenan kaga ashe akwai tasiri na addini mu yanzu dole addinin mu muna tasiri kuma ya kamata addinin mu tasiri ko ina to amma matsalan musulmi sai addini ya mishi tasiri a cikin harkokin ibada sai yammanta tasirin addini a cikin rayuwa da mun fahimci addini da kyau da ba za mu ce boko haram bane don addinin musulunci da yazo Allah ya ce wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ard Allah ya hore muku abin da ke cikin sammai da kasai hatta da ranan nan wani zai ce to mi a cikin sammai wanda anka hore muna iska a sama yake ko ba haka ba rana a ina take a sama amma muna amfani da rana muna fitar da abubuwa da dama har wutar lantarki da wani abu to kaga ashe Allah ya faɗi wannan ya ce ya hore muku ku je ku yi ku yi karatu ku gane yadda alqanunul kauni yake tafiya yadda duniya take tafiya da ka'idodin da Allah ya dora sai ku yi kere-kere sai wani zai ce boko haram na kaga bai ma fahimci addinin ba ya kamata addinin ya muna tasiri mu yi bincike mu yi kere-kere sannan addinin ya kamata ya muna tasiri a ma'aikatunmu ya zama tun muna kwatanta adalci ba a yin ɗari bisa ɗari amma a sa ana kwatantawa addinin ya muna tasiri a ina a ma'aikatunmu ko ba haka nan bane amma bai dace a ce addini ya tsaya bakin masallaci ba kai musulmi ne in ka yi sallah amma kuma ka bar musuluncin ka da bakin ka fito daga abin nan kaga wannan yana daga cikin abubuwan al-islamu aqidatun wa shari'a wa haya addinin musulunci aqida ne kuma shari'a ce ana hukunci da shi kuma wa hayat wa nizam nizam ne na rayuwa cikin kowane fage na rayuwa musulunci ya shiga ciki sannan al-islamu salihun li kulli zamanin wa makanin wa umma musulunci ya dace da kowane zamani ya dace da kowane wuri ya dace da kowace al'umma am ne ba a fitar da wani ba qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka ga ma mutane ni manzo ne zuwa gare ku gaba daya babu wata al'umma wanda aka fitar ba wani zamani wanda aka fitar babu wani wuri wanda aka fitar ba wata al'umma wanda aka fitar قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين كاغني سلاتا da yankana ko kuma da ibadata tunda nusuk yana dauka abu guda biyu wa mahyaya da abinda duk zan yi a rayuwata wa mamati duk da yake sun ce mahyaya ma'ana zan rayu ne matukar ba a taba addini na ba wa mamati kuma ina ba da raina lillahi rabbil alamin amma mahyaya duk abinda zan yi a rayuwata wa mamati da duk abinda zan yi amuwa har zuwa mutuwata lillahi rabbil alamin ga Allah subhanahu wataala zan yi su kenan malam ya kamata ko ne a cikin rayuwa ya kamata musulunci ya tasiri dole ba gashi ba idan muka sa musulunci ko ina ai shikenan mun huta musulmin da suka sa espine da suka sa musulunci a ko ina ba gashi na sun jagoranci duniya ba sahabbai da suka sa musulunci ko ina a duniya ba gashi na sun yi da'awa ba sun je sun shiga sun yada musulunci a duniya gaba daya kuma sun jagoranci duniya ad-daular abbasiyya ad-daular umawiyya ad-daular turkiyya al-uthmaniyya to malam da yawa sai ka samu mutane suna cewa a'a nan gurin ba maganar musulunci ba shi da nake ga maka jahilci kenan ai sun jahilci musulunci tunda an ce salihul li kulli zamanin wa makan a ma'aikatar ka akwai musulunci a gidanka akwai musulunci a masallacin ka akwai musulunci a dush toilet in zaka shiga akwai musulunci ka shiga da kafar hagu ka fita da ta dama in zaka shiga ka ce Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith in zaka fita ka ce ghufranak ni mutun yake so ba abinda addini bai bayani sai in baka sani ba sai ka tambaya sai ka tambaya kuma sai a yi istinbatin matsalar da babu ita yanzu wani na iya zakuwa ce mini to ai shi ya ji turawa suna zancen akwai imamar yanayi kamin ayat da ta ce ya ayyuhan nas ihzaru min at-talawuth at-talawuth al-bi'i misali sai a ce babu aya sai mu ce a'a baka fahimci qur'ani bane Allah ce wala tufsidu fil ard kak ku yi banna bayan kasa abinda duk zai gurbata kasa Allah bai da shi ba shikenan mun huta ya kamata ka zamanto ka iya istinbati a cikin tafsiri muna sai Allah ya bamu iko irin waɗannan mas'alolin da dan tabo su akwai inda nake so a taba su da izinin Allah subhanahu wataala sai mu ajiye wannan malam to yanzu mun dauke tasirin addini sai tasiri na mi na al-iqlim yanki dan adam yankin suna masa tasiri musamman turawa bature zai iya mutuwa saboda kasarsa kasarsa za ta yi ko da zalunci kasarsa za ta yi Hitler hujjar da ya bayar Almaniya kasa ce wadda tana matse ka fahimta ya ce ya kamata ta buɗa shi yasa ya kara yaƙi da ƙasashen duniya ya ta faɗa da mulkinsa kaga mu yi mai tasiri ƙasarsa ta yi musu mummunan tasiri shi yasa ya ta mamaye ƙasashen mutane ya yi ta kashe mutane ba a gaira ba sabat ina fata ana fahimta ta to kaga ashe ƙasa tana iya mutum tasiri shi yasa wani da ka taɓa ƙasarsa ya fi son ya mutu duk da yake mu addini yana gaban ƙasa don mi don saboda addini shi za a tashi da shi ranar tashin alkiyama amma kuma ƙasa bai dace ba ƙasar ka ta yi zalunci ka goyi bayan zalunci kuma bai dace a zalunci ƙasar ka ba kuma kai goyon bayan zalunci tasirul arz kenan ƙasa tana da adam tasiri to mala kamar yanayi na zafin ƙasa ko sanyin ƙasa shi ma yana tasiri ga dan adam yana tasiri ga dan ba gashin mun sani ba ga sallah mallan yanzu sallah asuba yo akwai inda zafi yake kashe mutane akwai inda sanyi yake kashe mutane yanzu ƙasar Canada da su da ƙasar Rasha ai yanayin sanyi da zafi ai yana musu tasiri ina fata ana fahimta ta wannan kuma yana maɗa adam tasiri musamman a ɗabi'o'insa da kuma lafiyarsa da sauran abubuwa to sai mu je zuwa ga tasiri na cikin arrawabit arba'a tasirul ard sai kuma tasiri na abin nan addam jini da kabila kabila mutum tana iya masa tasiri tare da yarensa sai ka iske idan ya iske sunar ɗabi'a in mai kyau ce galibi zai bita in mummuna ce zai bita idan ba addini ya tsarkake shi ba zai kuma ya kuma yana bin kabilarsa ɗaya daga cikin shu'ara'ul jahiliya yake cewa wa hal ana illa min huzayyata fa in ghawat ghawaitu wa in tarshud al huzayyatu arshudi yace ai ni ba wani mutum bane illa min huzayyata daga guzayya wata kabila ce kima guzayya yace fa in ghawat ghawaitu in sun halaka ni na halaka in duk sun kace abu ko kafirci ne ko ƙaryata ko zalunci suka yi in dai sun kace shi za a yi to shi za a yi wa in tarshud al huzayyatu arshudi in kun sun shiryu na shiryu kaga tasirin wato kabila kenan ga dan adam da ta da yaren da kabila take amfani da shi zai ma dan adam tasiri domin yare yana tare da akida yaren mutanen faransa yana tare da akidan mutanen faransa ko ba haka nan bane to sai ka iske sun ka koyi yaren su sun tasirintar da kai ka rena al'umma da babanka da mammakka da wanda duk bai jin faransanci kai ba komi na gare ka ba kai ko kakarar karshen ta baka iya sallah ba kuma ga fasiki da mazinaci mai biyan mata to kaga ina an kace kenan kuma kana ganin in ka yi faransanci ka fi kowa wa ya gaya maka jin yare shi na ke nuna dan adam ya fi wani ina aikin da ka yi a auna ka bisa ga mizani ina fata ana fahimta ta ga ka kana zamane kai baka noma baka cire haki baka aikin komi sai shan shisha sai zaman fada sai geto kana kai yan mata kana lalata da su kuma baka iya nemo kanka abinci ba baban ka wanda ka zuwa shi nemo abinci shi kawo kana zamane ya kama ka mamaka ta dafa ka ci kuma su ba wayayi na ba kai katon kasa da suke cewa katon kasa katon kaddara kai kai da wani abu ka sai an ka ce katon kasa shine wanda bai da abin hawa ko shi bai da shi ake kira katon kasa to don haka akwai tasiri na mi na kabila ga dan adam wanda shi na mutum in ba addini ya tsarkake shi ba zai iya lalacewa wanda kaga za ganin su larabawan ma in ba da addini ba wato yaren su yayi musu tasiri sannan kuma jinsin su yayi musu tasiri ala ayyati hal sai mu zo zuwa ga arrabit abin nan arrabi' mun faɗi al'aqida da al'ard sai wato al-maslaha maslaha tana maɗa adam tasiri shi yasa mutane kala biyu ne a duniya akwai ashabul masalih akwai ashabul mabadi ashabul mabade shine duk abin da zai yi yana da aƙida da yake akanta aƙida ce ta addinin musulunci aƙida ce ta ni ga burin da na samu a gaba an gane ko shi ake kira ashab al mabade shi na da al mabda an gane ko jam'i ne na al mabda yana da wato structure yana da foundation foundation ga abin da na samu a gaba wani yana son yi karatu misali karatu yake son yayi duk abin da zai taba karatun shi ba zai da shi ba sai dai abin da zai taimaka mishi ya karatu wani yana son ya koyi aiki ya zan likita ko ya zan mi duk abin da zai taba wannan karatun nashi ba zai da shi ba wannan ashabul mabadi kenan wani ya ce addinin musulunci zai yi duk abin da zai taba addinin musulunci ko matsayin shi ne ko dukiya ne ko ƴaƴan shi ne ko matan shi ne wallahi ya kare da su ashabul mabadi sai ashabul masalih ashabul masalih shine wanda dan maslaha na shi ba mabda a gari ba mai da aqida kamar kamar idan abu ya taso ko da zai saba ma addini zai ko ma zai fi saba ba abin da ya imani shi ko ba addini bane shi dai in dai an ka samu wata maslaha to ta kari sha'ir yace yamanin idza laqaita za yamanin wa in laqita ma'addin fa adnani shi yamanin na idza laqaita za yamanin in ga mutum ne min yaman dan yaman na wa in laqita ma'addin fa adnani in kuma ga mutum daga kabila ta adnan kuma yace shi ma dan canna يدور مع الزجاجة حيث دارت ويلبس للسياسة ألف لبس yana juyawa ne inji sha'ir tare da azzujaja wato karo ko muce madubi tunda in madubi ya juya in baka juya ba ana ganin fuskar ka to shi yana tare da madubi wa yalbasu lissiyasati alfa lubsin riga dubu yake sawa inda zai yin siyasa ba siyasa ba kuma wagga ta neman mulki ko wace irin siyasa wani duk inda ya shiga cikin waɗannan mutane in shi na cikin ƴan ƙwaya ɗan ƙwaya na in shi na cikin ƴan sholi ɗan sholi na in shi na cikin malamai almajiri na malami na in shi na cikin mata ɗan dado na eh ina ina ina mabda ina fata arfin cini shi ake kira wani wato galibi imma'a imma'a kuma duk da ke hadisin da suke cewa wala takun imma'a bai inganta ba yadda malamai suka ce amma malaman sarfu sun kace kalima ce manhuta inni ma'akana sai ce imma'a to da yawan mutane suka ta samu su da irin wannan akida dan ya duru ma ashabul masalih su ne suka yawa a duniya yau mutum zai zama tare da kai alaka ta aboki da aboki ta gadi cewa in dadi ya zo a ci tare da kai in wahala ta zo a ci tare da kai a su ashabul masalih in kana tare da aboki in daɗi ya zo za a ci da su in wahala ta zo sun gudu wani hatta da buta shayi shayin gada ake aza sai an gane ba mutumin kirki bane saboda in an aza shayi zai zo zauna tare da ku idan tukunya shayi ta kare an kare ya sa kai ko gaishe ku bai yi gaisuwa ta Allah da Annabi ma wani lokacin ko gaisuwa ma ba zai muku ba in dai ba aza shayi ba to ina da adam tukunya shayi ba ta wuce dala 40 ba ina da adam muna da wani akwai wani mutum wani bahaukaci ne a wani gari to shikenan sai idan aka aza shayi a wata fada sai ya zo sai ya zauna idan an ka wanke tukane kenan ya gane shayi kunyar shayi ya shayi ya kare sai ya tafi abin sa amma idan an ka aza da dai ya gaba a wanke ba an dora da biyu yana nan zauni idan aka dora da uku haka sai tan ya ga za a wanke kayan shayi sai ya kira sunansa misali in sunan shi Ibrahim ne sai ka ce Ibrahim Ibrahim sai a ce in wai shi da kansa yake kiran kansa sai ce an ce ka tashi ka tai gida dare yayi na'am to kaga wannan ina mutum babu mutum ashabul masalih kenan na fata ana fahimta ta to haka mata zaka sai akwai ashabul masalih da mabade mace tana tare da mijinta in akwai ta zauna tare da shi in babu ta yi gaba haka wani zaka iske kaninka ne in kana da yana tare da kai in ba kada ya yi gaba haka yan siyasa in kana da mulki yana tare da kai in ba kada ya sar inda yi haka masarauta in kai ku adda mulki yana tare da ku in wancan family ta samu ya yi can shi bai da wata alƙibla ina da adam kuma cikin mallamai ba kana samun wannan wani ci maslaha shi ta tobe a cikin addini in ya same ta ayi addini in bai samu ba kuma ya sani inda yi ina mutum Allah ya kyauta to waɗannan su ne arrawabitul arba'a mun ba da misali ne a gurguje sai almimatul arba'a in an ce almimatul arba'a an gane ko almimatul arba'a almimatul arba'a mimun guda hudu ne na farko almansib matsayi sannan almal ko dukiya sannan almar'a mace sannan almaut mutuwa waɗanda dukkan suna da alaƙatu ta'thiri wa ta'athur idan muka zo almansib matsayi mun yi faɗa cewa matsayi yana can mutane suka ce matsayi yana canza dan adam aka ce a'a yana bayyana niyyar da take cikin zuciyar dan adam da yawan mutane idan ba su da mulki za ka gansu mutane ne gari lokacin suka samu mulki za su bijiri fir'auna me yasa ce shi Allah ne yace ana rabbukumul a'la yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi kaga kai kashi shi a Allah yace kuma shi a ubangiji da fir'auna talaka ne yana faɗa wannan magana ba zai faɗa ba su ko talakawan nashi da yake makwadaita na matsorata na suna tsoron mutuwa sai ta yi musu tasiri sai sun kai mi sai suka bi shi Allah ce fastakhaffa qaumahu fa ata'u innahum kanu qauman fasiqin sai yayi wasa da hankalin mutanensa kuma suka bi shi Allah ce su mutane ne fasikai ka fahimce ni kenan ashe mansib matsayi yana tasiri ga shugaba kowane irin matsayi ne sannan mansib yana tasiri ga waɗanda ake jagoranta sai ka iske mutane yan abe rima a shakida ne kawai duk inda sa'a take su can na suke inda ko Allah ake saba masu dai ba ruwan su in dai akwai matsayi akwai kuɗi dama fir'auna annabi Musa ya faɗa daga cikin dalilan da suka sake ma Allah wannan abin matsayin da Allah ya bashi da dukiya wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Allah ya ba su kayan kawa Allah ya ba su dukiya suna ganin duk abin suka dama shi za a yi ga mulki kaga ashe al-mansib at-ta'thir wa at-ta'assur fir'auna ya tasirantu matsayinsa ya yi masa tasiri sannan shi kuma ya tasirantu da wannan matsayin har ya kai shi matsayin Allah kato kawai zai ce maka shi Allah na kuma yana shiga dushe yana kashi ya za a yi bai hankali shi ɗauki wannan ina fata ana fahimta ta ko baturi ya zo mai da kashi kamar Allah kuma shi ma zuwa shi kai dushe yana kashi ya ɗauke ka sakare baka sa abin da ka kai ba sannan almal dukiya dukiya tana canza dan adam karunan yasa ya juya dukiya ya samu sai ta yi masa tasiri kuma ya tasiri tunda ya ta yi mai tasiri karuna Allah ce kala inda ma utitu ala ilmin indi yace shi yana da ma labarin yana da masaniya cewa Allah subhanahu wataala zai ma bashi dukiya kamar ma kenan ba ma wai kamar ka sa akwai da suka samu kuɗi sai su ce ai dan sun san dan siyasa kaza ne dan sun san mai kuɗi kaza ne dan sun san kamfani kaza ne dan suna da alaka da wani na dan kaza dan kaza wai su ba gani suka kamar Allah bai ma ba to akwai wanda ya fi ka sanin ya fi ka samun waɗannan kuma bai arzikin ba shi yasa karu na duke shi sai ta rude shi har waɗansu ma ta yi musu tasiri suke ganin cewa ya kamata ya laita lana mithla ma utiya qarun da dai a ce mu muna da abin da qarun yake da shi innahu lazu hazzin azim lalle na da babbar rabo Allah ya ce masu ilimi da hankali wa qala allazina utul ilma waɗanda adda ilimi ilimi na tsoron Allah sun ka ce wailakum kai tonku ba dan mutum yana dukiya bane kawai ake ake dura shi thawabullahi khairul liman amana wa amila salihah wa la yulqaha illa sabirun mi ya faru Allah ce fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana min al-muntasirin wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wa ka anna Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula amanna Allah alaina la khasafa bina wai ka annahu la yuflihu al-kafirun ka gani sai su waɗanda suka koma suna guri da Allah ya kifar da shi da ƙasa ƙasa ta kama shi cikin ƙasa Allah ce waɗanda sun kai gurin samun matsayinsa sun kace kai laula amanna Allah alaina la khasafa bina in ba dan da Allah ya musu ni'ima ba da Allah ya kifa ƙasa da su ashe wai ma'ana in ba dan da Allah ya bar su talakawa ba da Allah ya kifa ƙasa da su yanzu da sun ka gane ashe talauci ni'ima ne sun kace laula amanna Allah alaina in ba dan da Allah ya musu ni'ima ba ma'ana in ba dan da Allah ya bar su talakawa ba shine fassarar ashe talauci wani lokaci ni'ima ne tannan zaka gane masoyinka don da ba masoyinka ba tannan zaka gane duniya da kyau dan Allah ya barka babu kuɗi ba wai kawai bai kaunar ka bane kuma ba da samun mulki shike nuna Allah yana so mutum da Fir'auna bai samu mulki ba da samun dukiya shike nuna Allah yana son mutum da Karuna bai samu kuɗi ba ga annabi Musa shi daga cikin ulul azmi min rusul bai da kuɗi ko bai da mulki to kace ni ina fata ana fahimta ta to don haka yana da kyau mu fahimci irin wannan kaga shi yasa waɗannan almalu dukiya tana tasiri shi yasa da yawan masu kuɗi idan suka kibin gaskiya kaga da yawan waɗanda a ƙarƙashin su za su lalace haka masu mulki idan suka ƙi gaskiya za ka waɗanda ke ci ƙarƙashin su ba sa ganin gaskiya to sai mu tai zuwa ga mimun ta uku almar'a mace mace tana da tasiri ga namiji wannan abu na wanda babu shakka kuma babu ranar da mace za ta ƙara tasiri ga ɗa namiji shi yasa turawa suka ce a ɗauki mata a sa su cikin kowace ma'aikata yanzu kaga cikin sharrin da tura suka yi muna na mulkin mallaka sun ce a sa mata karatu sun ga wannan bata ci irin yadda suke so ba sun ce mace daidai da namiji suke wannan ba ba an zo an kawo giya ba a ci nasara kan mu ba an yi kaza ba a ci nasara kan mu ba duk hanyoyin shashanci da TV da wane ne sun yi sun ga abin yakiya to yanzu suka samu babbar sa'a shine a cakuɗa maza da mata ko ina mata su yi wanka idan suka yi wanka suka fito cikin ma'aikatu to wannan shi abin da ake bukata akai mata soja akai mata dan sanda akai mata guard akwai mata wane ne to wannan wai sai a ce a inda maza da mata suna cakuduwa ai shikenan tasiri zai kare kai ka taba ganin inda tasiri namiji ya kare ga mace namiji ya ce koshi mace ta ce koshi a ce kuma tasiri ya kare gidanwa gidanwa tasiri zai karewa akwai ranar da dan namiji a ce bai shawo mace lai in dai ba lahi abai da ba namiji da shekara 80 shi na wanke budurwa ka zo ka ce wa mutane wai tasiri zai karewa sannan su can kasashen turawan tasirin karewa yi yanzu zina karewa ta yi ba ga sunan har kato na armin kato ba mace na armin mace kare na armin abin nan mace a kasashen su za ka cewa wannan tasiri shi kare gidan wa zai karewa babu ranar da sharrin mace in dai namiji da mace please da mu na da an hada su yanzu ana ganin baski sai an yi mas wannan duk ƙarya adadin mutane ita a ce wai in mutum yana mu'amala da yawan mata shi kidan bai damuwa da mata wa ya gaya maka da dan daudu bai aihu ba kuma dan daudu shi da mata dan daudu baka san dan daudu ba na gane eh to dan daudu bai bai da mata bai da iya bai mu'amala da mata na macen mai da kai ne amma aihuwa shi kai na a kwarai kuwa wannan hayaniya ce suke ba mutane to da haka mace tana iya ma dan adam tasiri ta karkatar da shi shi yasa lokacin da matan manzo sallallahu alaihi wa sallam babban gidan da babu irin shi duk duniya kuma ba za a yi irin shi ba suka nemi waɗansu abubuwa Allah da kanshi ya yi intervenir ya shiga yi bayanin yadda za a yi kan ma a tsaya wani wata wata ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajik إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا الله يقول النبي كبير ما تنكر saboda jagora na ita ko mace ba kallon matsayinka ta kai ba ba ta kallon sharrin da za ta haifan maka da 'ya'yanka son ta kai saboda biyan bukatar ta ta karkata ka al'amuran su lalace jagora wanda ya kamata ya jagoranci al'umma idan gidan shi ya lalace ya za a iya yin mutane waje su su- su saurara alhali ko a'a dan in mutum sun lalace ba shi ke nuna cewa ba zai faɗi gaskiya ba ko ko shi ba nagari bane amma al'umma tana tasirantuwa da wannan to ka gaya musu Allah ayoyi da ba za mu samu lokacin fassara su ba ka gaya musu in kuntum latudina alhayata ad-dunya wa zinataha fa ta'alaina umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila ku taho ayi ta kari Allah ce rabu da su in kuma kun zabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ranar lahira to shikenan a tsaya wannan malamai suka ce shi ke nuna cewa matan manzo sallallahu alaihi wasallam yan aljanna ne don sun zaɓi Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran ayoyin ba za mu samu damar da zaba kawo su ba dan haka mace tana ma dan adam tasiri ya bata da baban shi ya bata da mamman shi ya bata da makwabta ya bata da ƴaƴan shi ya bata da al'ummarsa ya bata da mutanen da ke aiki da su ya bata da abokanansa ya bata da Allah ya bata da manzo sallallahu alaihi wasallam shikenan shi yasa idan kana cikin harkokinka kai matakka ta yi maka tasiri ba ka iya taka mata burki in ta saba ma Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to kada ka ce za ta sarrafa ka kuma ta sarrafa sauran mutane idza anta tatalaqqa al-awamir min zawjatik fala tuhawil an takhda an-nas li raghabati imra'atik idan kai matakka ta taka baka wahayi ita ta taka baka umarni ko ya saba ma Allah ka yarda da wannan kada ka zo zaka ce ka mai da mutane karkashin wannan shi yasa kake irin mace in taimaka shugaba tasiri sai ka iske al'amari ya lalace son shi kai abinda matar shiga so shi za a yi ba abinda yan kasa suka so ba ko ba abinda mutanen da suke yanke shi suka so ba ko mace in taimaka malami tasiri wani shi son shi kai abinda matar shi ta yi umarni bayan ya saba ma addini shi ya bi ta shi son shi kai kuma kowa ya dawo ya bi umarnin matar shi to in kai matakka ka san dalilin da yasa kaka tsoronta to su mutane me dalilin da yasa za su yi matakka da'a ba akan abin gaskiya ba na hudu
Huh?
lokaci eh eh, don haka eh, tasirin mace idan kai mata ka maka tasiri kana tsoronta kuma kai kasan dalilin da yasa kaka tsoronta tunda kasan dare in yi kana jin tsoronta to mutane su ba su tsoronta don ba ita ga musu abinci ba ba ita ta aje su ba kuma in an baka jagoranci ne na addini ko ko an baka jagoranci ne na wani matsayi na al'umma kai mata ka can tsakankanin ka kuyi regulin problem kinka da kai ita kada ka ce zaka tilas abin da ya jama mu gabe matsala kenan lokacin da ya ga lokaci yayi sai yana son ya ɗauro matarsa ya azata daga nan aka yi masa juyin mulki mata kai ta da ƙasa wannan ba zai yiwu ba Eh, mun ɗauko al- almaut mutuwa mutuwa tana ma ɗan adam tasiri kashe mutane yana sa a canza musu alƙibla na'am ina fata ana fahimta ta shi yasa kake ganin yanzu da yawan abin da ake amfani da shi a tsoratar da mu da mutuwa mu yi shiru yanzu an kewaye mu da sojoji an kewaye mu da jami'an tsaro na turawa na kafirai kullum kuma ana yin fina-finai ana ba mu tsoro bature guda ya zo ya tada ƙasa guda daga aiki gaba ɗaya mun shiga cikin tsoro kamar dai ba ɗan adam ba a ce bature guda ya zo ya ki ƙasa guda ya rinjaye ta wannan ƙarya ce at-ta'thir wa ta'assur to wannan yana sawar a yi ma dan adam wato tasiri cikin al'amurra tafiya na rayuwa wannan sune al-mimatul arba'a ba mu samu gabatar da an-nuqatu thalatha littaqwim ba da kuma istimar in sati mai zuwa Allah ya kawo muna da rai mun samu iko ko mu yi shimfiɗa da shi mu shiga cikin sabon maudu'i ko kuma ya zamanto shine maudu'i na ƙarshe a cikin wannan maudu'i abinda muka faɗa zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك na'am yan uwa masu kallon mu da sauraro to kun ga dai ta shirin ya kawo mu gashi ba a samu an karkare ba malam ya tattauna mana wato nukuta ta karshe a cikin wannan zama almimat al'arba wato almansab almal almar'a almaut da suke yacce suke wa dan adam tasiri a rayuwa to in allah ya kai mu ranar juma'a daidai karfe tara na safe zuwa karfe goma insha Allah malam zai zo ya ci gaba muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu a cikin abin da muka saurara amin kuma ya saka malam da alkhairi amin abin da malam ya faɗa na daidai Allah ya ba da lada amin wanda kuma aka samu kuskure ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana amin amin amin اللهم صل على محمد آمين.
وعلى آل محمد آمين.
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك آمين.
حميد مجيد آمين اللهم بارك على محمد آمين.
وعلى آل محمد كما آمين.
باركت على إبراهيم آمين وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته